الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 22 ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma 29 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai tambayar dan uwa shine wai asiri da sihiri suna da bambanci a shar'ance ba su da bambanci kuma ita kalima ta idan aka ce asiri a hausa to abinda ake nihi shine ainihin sihiri a larabci mu gane a hausa in aka ce wane ya yi asiri da wane to ana nihin kamar tattaunawa ya bashi wata shawara a ɓoye. kuma in aka ce wane yana da asiri to yana da wani abu wanda yake na daban kamar yadda a shir'ance ake kiran shi asihir asalin kalima ta asihir ita ce aka hausantar da ita ake cewa asiri kamar ya zo da wasu abubuwa na mamaki to wannan a shir'ance baya da bambanci galibi waɗannan abubuwa wato ta hanyar shaidanu da wannan ake tabbatar da su shi kuma duk sihirin da ya kasance ta hanyar shaidanu ne da abin da ya kama da haka ga wannan kuma babu tantama game da kafirci mai shi don haka yin dabo kafirci da shi wanda yake koyar da shi da wanda ya nema a koyar da shi kinan da malamin da almajirin da wanda yake aikatawa da wanda ya je a yi masa gaba daya wanda ya tabbata kafircinsu kamar yadda ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da cewa sihiri kafirci ne fuskoki da dama a fadarsa tun daga fadarsa walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima bayna wa lima bayna yadayhi nabadha fariq walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر يعلمون الناس السحر har sai ka kai kan fadar ubangiji ta'ala da ya ce wannan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أقرقشن waɗannan ayoyi fuska ta kai kusan goma da malamai suka fitar wanda ke tabbatar da kafircin dandamu
ba kuma limamai ne shi ya halatta a fi su sallah ko duk wanda aka tabbata yana mu'amala da dabo bai ya halatta a bishi sallah wanda da yawa akwai littattafai a hannun malamai da sunan cewa laƙunƙunna ne su kuma alhali littattafai ne na sihiri na dabo kuma ba sharrin kowa ba ne illa sharrin yahudu suka ɗan rikida abin suka hada shi da ayoyin alkur'ani da wasu abubuwa waɗanda suke na dabo duk wanda ya shayanci addini sai ya tsammanin cewa tamkar wani abu ne wanda shari'a ta yarda da shi shi kuma alhali sihiri ne dabo ne don haka za ka samu sunayen littattafan wanda akwai littafin da a hannun malamai za ka gaishe ana kiran shi sihiru haruta wa maru har ma da littafin da ake kiran shi sihirul kohan a hannun malamai za ka gaishe da sauran waɗannan littattafai irin su shamsul ma'arifin kubra da sauransu dukkan su waɗannan galibi da tattafai ne wanda na dabu wanda galibi yahudawa suka yi irin waɗannan abubuwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul wasaya littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wasiya kuma mun tsaya ƙarshen babi na bakwai shine babu sadakati inda maut baban da ke bayani game da halaccin yin sadaka a lokacin mutuwa ma'ana mutum ya zo mutuwa idan ya yi sadaka a cikin irin wannan yanayi ta wannan sadaka ce wadda take tabbatacciya ta halatta kuma dole a zartar da ita amma sai dai mu gane cewa duk da cewa ta halatta sai dai anan ya tauye ma kansa lada inda a ce zai yi wannan sadaka lokacin da yake cikin ƙoshin lafiya ta da shi ya fi dacewa shine kamar yadda malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda ke faɗa wani mutum ya faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ayyu sadakati afdal ya ce ya manzan Allah wace sadaka ce fiyayya abun Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna mana yanda mazan jiya sahabbai Allah ya kara musu yadda suke da kwaɗayi akan aiki na alkhairi a cikin ayyuka na alkhairi ma fama suke su tantance su san wani aiki ne fiyayye domin su kusanci ubangijinsu da shi kaga shi wannan bawan Allah takanas ne ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya tambayar shi kawai ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce fiyayya qala sai manzon Allah ya ce masa shi dai ya riga ya san da cewa sadaka abu ce wadda Allah ya shir'anta abu ce wadda ake neman kusaci zuwa ga ubangiji to shi yasa yake neman ya san cewa a cikin sadakar ma wacce ce fiyayya wannan wannan yana nuna mana idan mutum ya yi nihin aikata wani aiki na alkhairi to ya kamata ya nemi shawara ta masana ya nemi shawara ta masana malamai cewa ina son ne abu kaza wace shawara za a bani in akwai abin da ya fi sai a nuna masa cewa to ga abin da ya fi dacewa kai in so samu ne ba kamar yadda irin wannan lokaci sai ka ga mawadaci mai hali ya bigi gabansa kawai ya zo da wani abu abin da kwata-kwata ma jama'a ba su da bukatar shi ko kuma abin ya zamanto amfanin shi kankan ne ne shi ne a nan a lokacin nan manzan Allah sai ya ce masa an ta saddaka wa an ta sahihun harisun lafazin an tasaddaka wato an shafi kenan ihidatta ai kenan an ta tasaddaka a gane ko asalin kalimar kenan an ta tasaddaka ko kuma ka ce an tasaddaka kenan anan an yi idgamu ta fi sad an shigar da kenan takin daya wato a cikin sad to shine yace an tasaddaka manzo Allah yace shine da zaka yi sadaka wa anta sahihun harisun wato halin kana cikin koshin lafiya harisun kuma kana mai kwaɗayin dukiya ta amulul gina shine kana gurin wadata wa takshal faqar kuma kana tsoron talauci wannan yana jumla tana nuna mana halin duk wanda yake cikin koshin lafiya domin duk wanda yake cikin koshin lafiya to ya fi gurin wadata ya fi kwaɗayin dukiya kuma ya fi tsoron talauci saɓani ga wanda ya samu kansa a cikin yanayi wanda yake na rashin lafiya domin duk wanda yake cikin rashin lafiya kwata-kwata duniyar ma fita take daga kansa an gane ku maganar wani gurin wadata da wani tsoron talauci wannan duka ya riga ya gushe ga wanda yake marar lafiya don haka shi ne anan maza Allah ya ce masa an ta saddaka shi ne da za ka yi sadaka wa an ta sahihun harisun maza Allah ya ce halin kana cikin ƙoshin lafiya kuma kana mai kwaɗayin dukiya ta amulul gina kana burin wadata wa takshan fakar kuma kana tsoron talauci me yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana hakan saboda kasancewar duk lokacin da mutum yake cikin ƙoshin lafiya to fitar da dukiya sai an shafa ma saɓani lokacin da mutum yake cikin yanayi wanda yake na rashin lafiya mutum zai iya kusantar ubangiji da duk abin da ya mallaka da sunan cewa ya samu lafiya da abin da ya kama da haka sai ya ce wala tulhil mazan allah ya ce kada ka jinkirtar da wato yin sadaka hatta iza balagatil hulqum har akai lokacin da rai wato ta zo karankarma shine hali wanda yake na fitar rai kenan hali wanda yake na rashin lafiya za Allah ya ce karka jinkirta qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan domin duk wanda ya shiga irin wannan yanayi zaka ji yana faɗa shine manzo Allah ya ce in ka shiga wannan yanayi kulta za ka faɗa ka ce di fulanin kaza na ga wani abu kaza wani fulanin kaza wani ma a bashi kaza wa ƙarƙa na di fulan wani kuma yana da kaza a kaina kaga wannan kenan lokacin da mutum damar ta kuce masa ya shiga cikin irin wannan yanayi na rashin lafiya to sai dai wasiya na cewa wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani yana da kaza a kaina amma lokacin da kake cikin ƙoshin lafiya kai ne za ka ga wane ne ya dace ka ba kuma kana da damar da za ka ɗauka ka ba da a irin wannan lokaci don haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin yin sadaka a lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya rashin lafiya ta mutuwa mutum yana cikin hali na fitar rai shine a nan manzon Allah ya tabbatar mana ya ce wala tumhil hatta idza balagatil hulqum قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان wannan kenan yana tabbatar da halaccin yin sadaka a lokacin mutuwa in mutum ya yi wannan sadaka ta yi tare da cewa akwai hadisai waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna mana fifikon sadaka lokacin da mutum yake cikin ƙoshin lafiya sama da yin sadaka lokacin da yake cikin hali na rashin lafiya kamar yadda al'imamu abu daud ya rawaito hadisi ibn hibban ya inganta hadisin riwaya ta abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la an yatasaddaqa ar-rajul fi hayatihi bi dirhamin khairul lahu min an yatasaddaqa inda mautihi bi mi'a mutum yayi sadaka da dirhami ɗaya tak lokacin da yake rayi yana cikin ƙoshin lafiya to shi ya fiye masa alkhairi da zai yi sadaka da dirhami ɗari a lokacin mutuwa kana cikin ƙoshin lafiya ka yi sadaka da jika guda to ya fi alkhairin yin sadaka da jika ɗari lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya musamman rashin lafiya ta mutuwa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أدينا أجازوا إكرار إكرار المريض بدين وقال الحسن هو ابن أبي الحسن البصري أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وقال إبراهيم وابن يزيد النخعي والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى رافع بن خديج رضي الله عنه ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها وقال لحسن إذا قال لي مملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز وقال الشعبي هو عامر ابن شراهيل إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز وقال بعض الناس لا يجوز إكراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إكراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكبر الحديث ولا يهل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أتمن خان وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا أتمن خان وإذا وعد أخلف malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar Allah mai girma da ɗaukaka min ba'adi wasiyyatin yusi biha audai ubangiji ta'ala na faɗa cewa duk abin da za a bayar da shi ga magada tuna biyo bayan wasiya da shi mamaci ya yi sai an zartar da ita audainin ko kuma wani bashi da yake kansa in an biya masa kamar yadda bayani ya gabata idan mutum Allah ya masa rasuwa farkon abin da ake fitarwa daga cikin dukiyarsa wato shine mu'anul tajhiz mu'anul tajhiz wato ɗawainiya ta tattala shi domin kai shi makomarsa abin da ya shafi saya masa da kafani da wani turare da za a shafa masa da tabarma da itace a inda ake sanya tabarma da itacen da abin da ya kama da haka da biyan kudin ginin ramin kabari a inda ake biya ke duka sai an fitar da abin da ya shafi ɗawainiya ta jana'iza a farko wannan na kasancewa a cikin dukiyar mamaci sai dai idan wani ya yi tabarru ma'ana ya yi sadaka ya ce shi ya ɗauke wannan ɗawainiya zai bada bayan an gama wannan abu na biyu da zai biyo baya wato shi ne bashi bashi kwa kala biyu ne akwai na allah akwai na bayinsa misali in ya yi jinkirin fitar da zakka wannan dole sai an lissafa an fitar da haƙƙin allah sannan kuma za a bincika a cikin bayan Allah suwa suwa suke da haƙƙi a kan shi suwa suke bin shi ba shi idan aka biya sannan kuma abin da zai biyo baya ita ce wasiya sai a bincika shi ya yi wata wasiya in ya yi wasiya kenan za a zartar da ita daga kashi ɗaya daga cikin ukun abin da ya bari na dukiya kamar yadda babi na musamman ya gabata to in an zartar da wasiya in wani abu ya rage to wannan kuma shine na magada amma in wani abu bai rage ba to ba maganar kuma magada sai dai su ɗau haƙuri to shine a nan kenan malam ya yi babi akan wannan aya fadar Allah mai girma da ɗaukaka min ba'di wasiyatin yusi biha audai kenan akan raba a ba magada iya abin da Allah ya kasa ya ba su bayan kenan wasiya da mamaci yayi an zartar da ita audainin ko wani bashi da yake kansa malam ya yi tarjamar wannan babi akan wannan aya domin ya tabbatar mana da halaccin yin furici na marar lafiya cewa wane yana bin sa bashi ko ma wane ne sawa'an wanda yake da gadansa ne ko wanda baya da gadansa domin ubangiji subhanahu wata'ala a wannan aya ya daidaita tsakanin wato wasiya da bashi game da gabatar da su akan gado ubangiji ta'ala bai bambanta ba don haka kenan kamar yadda ya gabata sai muka samu dalilan da suke nuna cewa yin wasiya ga magaji wannan ba ta halatta kamar yadda ibnu abbas ya zo mana da hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li waris ubangiji ta'ala ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa don haka babu wasiya ingantacciya ga wanda yake da gado shine kenan kamar yadda bayani ya gabata kenan don haka a nan ya rage shi kuma bashi kenan yana nan akan halinsa yadda yake yana nan kenan abu ne wanda yake na wajibi kenan in marar lafiya ya yi furicin cewa wane yana bi na bashi sawa'an wanan nan makusancinsa ne wanda yake da gadansa ko kuma manisancin shi ne to wannan furici da yi wannan ya halatta kuma dole za a tabbatar da shi dole a tabbatar da wannan furici da yi shi ne kenan malam ya zo da wannan aya shi ne sai ya ce wa yuzkaru anna shuraihan wato an ambata cewa shurai alƙabi wanda yana daga cikin tabi'ai wannan aliyu Allah ya kara masa yadda shi ya nada shi a matsayin alkali yana ɗaya daga cikin manyan alkalai daga cikin tabi'ai shi ne ya ce anna shuraihan lalle shurai alkali wa umar ibn abdulaziz da umar dan abdulaziz wa qawusan da dawus shine kaisan al-yamani wa aqa'an da aqa wato ibnu abi rabah sannan da wato ibnu udaina wato shi ibnu udaina sunansa abdurrahman alkali ne wanda yake na birnin basra gaba ɗayansu waɗannan malamai a jazu ikirarar maridi daine wato sun halatta yin furici na marar lafiya game da bashi da ke kansa in ya ce wane yana bi na bashi sun halatta wannan furuci da su ya yi dole za a tabbatar da shi malam ya zo da sigatu tamrid domin a cikin asarikin da aka rawaito daga waɗannan magabata akwai waɗanda suka inganta akwai wanda ba su inganta ba da haka ya jimulce su ya ce wa karu ana ambatawa ana faɗa cewa shuraihi alkadi da umar ibn abdulaziz da Dawus Kaisan al-Yamani da Aba ibn Abi Raba da Ibn Udaina shine Abdurrahman alƙalin Basra gaba ɗayan su a jazo ikirarar maridi bidai wato sun halitta yin furci na marar lafiya game da bashi sawa'an koma ga wane ne sawa'an wanda yake da gadon shi ne ko wanda baya da gadon shi in ya ce wane yana da kaza a kaina to ba maganar a bambanta tsakanin wanda yake da gadon shi da wanda baya da gadon shi dole za a yarda kawai a tabbatar da haka wa qala al-hasan al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri yake cewa a haqqu ma tasaddaqa bihi ar-rajulu mafi cancantar abinda mutum kayin sadaka da shi yace akhira yawmin min ad-dunya yace karshen yininsa na barin duniya wa akhira yawmin min al-akhirah kuma farkon yininsa wanda yake na lahira an gane ko mafi cancantar abin da mutum ya kayi sadaka da shi to a nan kasancewar mutum ya zo mutuwa ya yi maganar cewa ya yi sadaka a yi sadaka ya yi sadaka da kaza daga cikin dukiyar shi kuma an tabbatar da haka to ina ga lokacin da ya yi ikirarin cewa ga wani haƙƙi a kan shi wanda ita sadaka wata ɗau ne neman lada ne to ina ga wani haƙƙi wanda yake kan shi idan ya yi nihin saukewa yana cikin rashin lafiya yana cikin hali na mutuwa ya ce wane yana da kaza a kaina kenan sai a yarda da wannan furuci da ya yi azartar da shi kamar yadda in ya ce ya yi sadaka da kaza yarda za a yi da wannan abin da ya faɗa wa qala ibrahim ibrahim ibn yazid an-nakhai da shi da al-hakam suka ce idza abra alwarisa min ad-daini bari'a idan marar lafiya wato ya kubutar da mai gadansa game da wani bashi to bari'a ya kubuta misali yana cikin yanayi na rashin lafiya ko hali na fitar rai yace jama'a ku shaida ɗana wane ko kuma wani da yake bi na bashi ma'ana alhali wannan ko yana daga cikin masu gadon shi yace na ya biya ni babu komai tsakanina da shi ya biya ni to ya kubuta inda ya wannan furci ya kubuta dole za a yarda da abin da ya faɗa wannan ikirari da shi ne ce idza abra alwarisa idan mutum ya kubutar da wanda yake mai gadon saminar daini game da wani bashi ya ce abin da nake bin wane ya biya ni bari'a shikenan ya kubuta shi ne ya ce wa ausa rafi ibn khadij rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda ya yi wasiyar Allah tukushafa mura'atuhu alfazariya kar a binciki matarsa alfazariya amma ugulika alaihi babu ha dangane da dukiya wadda aka kulle masa kofarta ma'ana kenan aka tsaida shi domin in mutum ya shiga cikin yanayi wanda yake na rashin lafiya akwai lokacin da ake taka masa burki game da abin da ya shafi dukiyarsa to shi a nan sai wasiyar cewa kar a binciki wannan matar tashi kuma a nan aka zartar da wannan wasiya da yi na cewa kar a bincike ta kenan me yake nihi babu komai tsakanin shi da ita shine yace Allah tukshafa mura'atuhu alfazariya matarsa wadda take alfazariya wannan nisiba ce amma ugulika alaihi babuha amma ai amma lil ugulika alaihi babuha dangane da dukiyar da aka kulle masa kofarta kina yace kar a bincike ita wannan mata kuma wannan akan wato ya shiga cikin yanayi ne wanda yake na rashin lafiya shi wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Rafi'u ibn Khadij nan ma furici ne yayi kuma aka zartar da wannan furici da yayi وقال الحسن الحسن ابن أبي الحسن البصري يتي إذا قال لمملوكه عند الموت idan mutum ya faɗa ga bawansa a lokacin mutuwa ya ce kuntu a ataktuka ai da mun tuntuni na 'yantar da kai jaza wannan ya halatta sai a tabbatar da wannan furci ne ya zo mutuwa ne sai yake faɗa ga bawansa ya ce kai tuntuni daman na 'yantar da kai kenan faɗa maka ne bane ba shi ne ya ce jaza ya ce wannan abin da ya faɗa ya halatta kenan furucin nan kuma an tabbatar da shi wa qala sha'abi amir ibn sharahil shine al-imam sha'abi Allah ya ji kansa yake cewa idza qalat mar'atu inda zawj inda mautiha idan mace ta faɗa a lokacin mutuwarta ta ce inna zauji lalle mijina ƙabani ya biya ni bashin da nake bin sa wa qabadtu minhu na karbi haƙƙina wanda yake kansa jaza wannan ya halatta an gane ko in ta yi furuci ta ce wannan nan ya biya ni fa bashin da yake da nake bin shi ko kuma sauran abin da ya rage na sadaki na tuntuni ya biya ni na karbi kayana a lokacin mutuwa ta faɗa haka to wannan ya halatta tare da cewa al'imamu malik allah ya ji kansa shi akan irin wannan wasiya ya dan tuge cewa sai dai in akwai wani abu wanda yake na tuhuma ma'ana ana ganin cewa kamar misali akwai wani nau'i wanda yake na karkata zuwa tsananin san da take ma shi mijin kamar yadda ko shi mijin ya faɗi haka dangane da matarsa ko kuma lokacin da mutum yake da ɗiya ɗaya tak kuma sannan akwai ɗan amminsa wanda kenan shine zai iya gaje abin da ya rage bayan an ba diyar shi ta tsatsodiya abin da yake hakinta idan yayi wasiyar cewa tana bin shi kaza ko abin da ya kama da haka to shine ba za a yarda ba domin akwai wani nau'i wanda yake na tuhuma kenan anan yana so ne ya kara ma ita diyar shi wani kaso domin ya tauye ma wancan dan ami to shine kawai ya abin da shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya toge shi dai a takaice anan idan mace ta faɗa a lokacin mutuwarta ta ce inna zauji qabani lalle mijina ya biya ni wa qabartu minhu na karbi abinda nake bin sa jaza wannan ya halatta furcin da ta yi wa qala ba'dun nas wani daga cikin malamai shi ko yace la yajuzu iqraruhu furci na marar lafiya bai ya halatta li su'i dhanni bihi lil waratha an gane ko kenan la ya juzu ikiraruhu lilwarasa lisu'i zanni bihi kenan furucin da shi marar lafiya zai yi game da magada ya ce wanan nan baya bi na kodala bana bin shi kodala a yanzu kuma alhali magajin shi ne yana da gadansa ya ce to irin wannan furuci baya halatta yasa lisu'i zanni bihi domin akwai munana zato gaba da shi marar lafiya tana iya yiwa kawai dan dai ya wanke shi ne ya kubutar da shi akwai wani nau'i kenan na tuhuma ana to in ga wanda yake na nesa da shi ne fa anan kuma babu sabani kenan ya halatta shi ne ya ce la ya juzu ikiraruhu furci na marar lafiya baya halatta lilwarafa wato game da waɗanda suke magadan shi kamar yanzu misali ai a waccan fada ta ibrahim da shi da alhakamca suka yi za a bura alwarisa minar daini bari'a idan marar lafiya ya kubutar da wanda ke da gadansa game da bashi cewa ya kubuta to a nan shi fada ta daga cikin wasu magabata kenan shine a nan ya ce la ya juzu ikiraruhu li su'i zanni bihi lil warasa wato furinci na marar lafiya ga magadan shi bayya halatta me yasa saboda akwai munana zato game da shi tana iya yiwa ya faɗi abin domin ya wanke shi thumma Hassan sannan shi wanda ya tafi akan cewa bai halatta ba sannan sai ya kyautata a wajen faɗarsa ya ce faƙala ya ce ya juzu ikiraruhu bil wadi'a furinci na marar lafiya game da kayan ajiya ya ce abu da ke guna kusan da cewa kayan ajiya ne na wane kenan wannan ya ce kayan ajiya ne na wane ko da magajin shi ne ko da wanda yake da gadon shi ne kenan a nan shi ya tafi akan halaccin haka wani ba'a da kuma wasu kaya haja kenan kamar misali in aka ce albiba'a su ne kayan kasuwa kenan ya ce abu kaza da yake cikin mangazata abu kaza ku tabbata cewa kayan wane ne wal mudaraba ko kuma wato baranda wanda nau'i ne na kasuwa na ka ba mutum kuɗi a je a yi kasuwa in an yi kasuwa abinda aka samu na riba a raba tsakanin kai da shi misali ka ba mutum miliyan guda ya je yi kasuwa da ita kuma ka bayyana masa nau'in kasuwar da za a yi sai ka ce to a duk ƙarshen wata shida ko kuma a shekara za a zo a yi lissafi abinda aka samu na riba mu raba tsakiya kai ka ɗau rabi ni na ɗau rabi ko a kasa kashi uku ka ɗau kashi biyu ni na ɗau kashi ɗaya ko kuma kai ka ɗau kashi biyu ni in ɗau kashi ɗaya yayin da aka dandanci to amma daman ita riba ba a zancenta sai idan uwar kuɗi ta fito misali yin miliyan ɗaya ka bashi daga nan zuwa wata shida a ce a yi kasuwa ta kaza ka nuna masa kuma ka gidda masa sharuɗa banda bashi banda kaza banda kaza to idan wata shida ya cika sai a zo a yi lissafi idan aka yi lissafi aka ga miliyan ƙin nan ta fito kuma ga wani abu ya ɗuru a kai na riba ta wani riba kuma sai a raba tsakaninka da shi a iya gwargwadon yadda kuka yi yarjejeniya shine ake kira almudaraba wanda wannan nau'i na mu'amala a hausa ana kiranta baranda to shine ya ce in marar lafiya ya yi furci game da cewa kaya kaza da ke huna kayan ajiya ne na wani ko kuma kayan kaya kaza waɗanda suke na kasuwa kayan wane ne an gane ko wannan kayan da na sayo kenan wanda ake juya kayan wane ne ko kuma ya yi furicin cewa tsakanina da wane akwai baranda ma'ana abinda nake juyawa daman namun nashi ne kenan baranda ce muke yi in an yi an samu riba mu raba wannan yana halatta micece hujjar su sai ce wa kada kalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa iyyakum wa dhanna manzo Allah yace ku kiyayi zato sai yace fa inna dhanna akdhabul hadith domin zato shine mafi ƙaryan labari me ake nihi da adh-dhann anan shine at-tuhuma ma'ana ku kiyayi tuhuma domin tuhuma wato ita ce mafi ƙaryar wato labari don haka kenan a nan ya zo da wannan hadisi domin ya nuna cewa furci na marar lafiya ga wanda ke da gadansa akwai wani nau'i wanda yake na tuhuma sai ya ce wala ya hillo an gane ko ko kuma malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna cewa kenan maganar cewa shi marar lafiya idan ya yi furci cewa magadan shi suna da kaza to bayya halatta me yasa saboda muna zato game da shi to dama ai shi muna zato abu ne wanda shari'a ba ta yadda da shi ba kenan maganar ku muna na masa zato bai ma halatta ba bai ma halatta ba kenan in ya ce kawai wanan nan da nake bin shi kaza ya biya ni to shi kenan sai a yarda babu wani zato da za a muna na masa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da munana zato game da dan uwanka musulmi yace iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadith sannan sai yace wala yahillu malul muslimina dukiyar musulmi ba ta halatta mutum ya ci dukiya ta musulmi ba ta hanyar da Allah ya halatta masa cin wannan dukiya to kwata kwata wannan baya halatta sai yace li qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayatul munafiqi manzon Allah ya ce alamar munafiki kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ya ce talasun ya ce uku daga cikin alamomin sai ya ce iza atumi na khana idan aka amince masa sai ya yi ha'inci idan aka amince masa wato sai ya yi ha'inci to don haka kenan a nan shi kwa iya abinda za ku ɗauki mutum akan zahirin al'amarinsa tunda akan wannan kasancewar dukiyar shi ce kuma shine yayi wannan furici na cewa wane da yake bi na kaza babu komai tsakani na da shi kina anan maganar tuhuma ma bata mata so ba kamar yadda shi malam ya tafi akan cewa in dai marar lafiya ne furici to wannan sai a zartar da wannan furici nashi sawa'an ga wanda yake da gadon shi ne ko kuma ga wanda ba shi da gadon shi ne shi ne sai ce wa qala Allah ta'ala Allah ya faɗa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangijin ku na umarnin ku ku bayar da amanoni ga masu su dan haka duk lokacin da mara lafiya kenan yace kazan nan kaza ne kenan wannan sai a yarda kina wannan domin amana ce yake kokarin bayar da ita sai ce falam ya kusa warisan wala gairahu Allah bai bambanta wanda ke da gado ko wanda ba shi da gado cewa inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kaga kasancewar bashi ku amana ne kinan in ya ce wanan nan yana da kaza a kaina kuma alhali shin yana da gadon shi ko bai da gadon shi kawai yarda za a yi shi ne sai ce fihi abdullahi ibn amr anin nabi sallallahu alaihi wasallam wato akwai hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan wato abubuwa hudu duk wanda abubuwan nan hudu suka tattaru gare shi manzon Allah ya ce ya kasance munafiki ne khalisan tacaccen munafiki sai ya ce duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu manzon Allah ya ce to tabbas yana da hali wanda yake na munafirci shi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata cewa wa iza atumi na khana idan an amince masa wato sai ya yi ha'inci to don haka kaga wannan raddi ne malam yake maidawa ga wanda ya hana furci na marar lafiya game da cewa ai akwai nau'i wanda yake na tuhuma na cewa takan iya yiwa wato a tuhumce shi cewa da ya ce wane yana bi na kaza kuma alhali wanan nan yana da gadon shi kenan na tuhumar so yake kenan ya tauye ma waɗancan sauran magadan kenan dukiya ya maida ta zuwa ga wannan wanda ya furci don haka dai kasancewar dukkan waɗannan hadisai kenan suna nuna yin wannan furci kenan wajibi yasa saboda in bai yi ba ya ci amana ya ci amana kenan a nan shi ya tabbata magajin nan nashi ko yana bin shi kaza dan shi ne daga cikin yayan shi yana bin shi wata dukiya to a nan in ya koye ya ki fadar cewa wane yana da yana bi na kaza kaza a nan yayi ha'inci akan abin da aka amince masa da haka shine a nan shine da malam ya zo da wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha shine sai ya ce falam ya khussa warisan wala ghayrahu ubangiji ta'ala bai bambanta wanda ke da gado balantana wanda bai yi da gado kinan don haka duk lokacin da marar lafiya zai yi furici game da bashi ko wata ajiya ko abin da ya kama da haka to wannan furici nashi ya halatta kuma dole za a zartar da shi shi ne anan malar sai ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah ke cewa ayatul munafiki salatun maza Allah ya ce alamar munafiki wato uku ce kenan a jimulci amma ba dan sun kaɗaita akan haka ba a jimulci ta hanyar da a sauƙaƙe ake gane munafiki farko sai manzan Allah ya ce idza haddatha kadhaba idan ya bada labari wato sai yayi ƙarya a cikin labarinsa ba zai faɗi zance kamar yadda ya ji a'a sai ya ƙara wani abu ko kuma ya ƙara ko ya rage ko kuma ya rikida zancen gaba ɗaya abu na biyu sai ce wa iza a tumi na khana idan an amince masa akan wani abu sai ya yi ha'inci alama ta uku ya ce wa iza wa'ada akhlafa wato idan ya yi alkawali kuma sai ya saba wannan alkawali to don haka a takaice kenan wannan yana nuna kenan raddi ne ma da yake kamar yadda ya zo da wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata kenan ga wanda ya hana zartar da furci na marar lafiya cewa yin shi marar lafiya ya yi furci ga wanda ke da gadansa ba za a yarda ba domin akwai tuhumarsa don haka wannan ba wannan magana don haka malam ya gabatar da maganganun magabata waɗanda suka tafi akan zartar da kenan furci na marar lafiya inda ya yi furci ya ce kaza ne sawa'an ga wanda yake da gadon shi ko wanda baya da gadon shi dole za a yarda da wannan furci da ya yi azartar da shi babu ta'awili qaulihi ta'ala min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر جنان وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا العوزائي هو عبد الله بن عمرو عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن هزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خدر خل فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم رضي الله عنه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليؤتيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليؤتيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أورد عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فأبى أن يأخذه فلم يرزع حكيمنا أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد السكتياني قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرني سالم وابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راء ومسؤول عن رعيته والإمام راء ومسؤول عن رعيته والرجل راء في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها رائية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راء ومسؤول عن رعيته قال وأحسب أن قد قال والرجل راء في مال أبيه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato fassarar fadar Allah subhanahu wa ta'ala min ba'adi wasiyatin yusi biha audai da ubangiji ta'ala ke fada cewa magada akan kasa kowa a bashi rabansa bayan wasiya da shi mamaci ya yi an zartar da ita audai ne ko kuma wani bashi da yake kansa gane ko bayan an zartar da wasiya ko wani bashi da yake kansa mimanin yake nihi a nan shine kasancewar ita ayar ubangiji subhanahu wata'ala ya gabatar da lafazin wasiya akan bashi amma tare da cewa kuma shi bashi shi ake gabatarwa a farko kafin wasiya idan don haka kenan wannan tarjama malam ya yi domin ya nuna mana karka fahimci cewa ita wasiya tana gabatar biyan bashi bashi sai an biya shi a farko bayan an fitar da ɗawainiya ta binne mamaci sannan kuma in an biya sannan wasiya ta biyo baya shine a nan sai ya ce an ambata cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qada bi daini qabla wasiya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci game da biyan bashi a farko qabla wasiya kafin wasiya kamar yadda hadisin yake cikin musnad na al'imamu tirmizi na al'imamu ahmad da asunan na al'imamu tirmizi tare da cewa hadisin hadisi ne ba'ifi hadisin aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa qaba muhammadun sallallahu alaihi wa sallam anna daina qabla al-wasiyya wa antum taqra'una al-wasiyya qabla ad-dayn yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da hukunci game da bashi shi ake zartarwa a farko kafin wasiya yace alhali kuka kuna karanta wasiya ita ce a farko kafin biyan bashi sai dai kasancewar wato malamai domin sun yi ittifaki akan wannan mas'ala kenan farko bashi shi ake gabatarwa daga cikin dukiyar mamaci ya bari kenan kafin wasiya shi ne malam ya ce wa yudkaru ana ambatawa don haka ya zo da sigatun tamri lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qababi dai biddaini ya zartar da hukunci game da biyan bashi kaunar wasiya kafin wasiya sai ce wa qaulihi azza wa jalla haka da fadar Allah mai girma da daukaka inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangijinku na umarninku ku bayar da amanoni ga masu su an gane ko ku bayar da amanoni ga masu su sai ya ce fa'ada'ul amanati a haƙumin taɗawu'il wasiya malam ya ce bayar da amana ku shine ya fi cancanta game da wato taɗawu'i na wasiya ita wasiya neman ƙarin lada ne an gane ko kenan shi ko biyan bashi wannan abu ne wanda yake na wajibi amana ne kenan don haka dole a gabatar da shi kenan akan wasiya sannan kuma malam ya zo da dalili na biyu sai ce wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam la sadaqata illa an zahar gina manzo Allah ya ce babu wata sadaka sai bayan wadatuwa kenan sai mutum ya wadata kenan ka dau abin da zai wadace ka sannan abin da ya rage sannan mutum ya yi sadaka wanda kar mu manta sahabin da yake faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina da dirhami ɗaya manzan Allah ya ce ima kanka sadaka da shi kenan farko sai ka fara da kanka kenan sai in ka wadatu ne sannan abin da ya rage kenan za ka yi sadaka da shi da haka kenan wannan hadisi yana nuna kenan maganar kai wasiya kenan sai ka sauke nauyin da yake kanka in akwai wasu hakukuwa a kanka kenan su ne za ka fara da farko in an sauke su sannan kuma za a biyo baya da duk wani abu wanda mutum yake nihin yi wato na neman lada wanda yana daga cikinsu ita ce wasiya wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace la yusil abdu illa bi izni ahlihi bawa ba zai yi wasiya sai da izinin wato masu gidan shi sai in mai gidan shi ya bashi izini me yasa ana haƙoƙowa biyu ne kenan suka bujuro kenan anan shi bawa yana son yayi wasiya ga haƙƙin wasiya ga haƙƙin mai gida haƙƙin mai gida ko wannan wajibi ne dan haka kenan anan dole ne in bawa yayi wasiya wannan wasiya tashi ba a zartar da ita sai inda izinin mai gidan shi yasa saboda haƙƙin mai gida ya fi girma ya fi ƙarfi akan haƙƙin wasiyar da ya haƙƙin shi shi bawa shi ne ya ce la yusil abdu bawa baya yin wasiya illa bi izini ahlihi sai da izinin masu gidan shi ko da yayi wannan wasiya ba za a zartar da ita sai in mai gidan ya zartar da ita me yasa saboda hakkin shi ya fi girma akan hakkin wasiyar da yi sai yace wa qala an sallallahu alaihi wa sallam ala abdu ra'in fi mali sayyidihi wanda Allah ya faɗa bawa matsayin mai kiwo yake a cikin dukiyar mai gidan shi a cikin dukiyar mai gidan shi kaga a nan kasancewar matsayin mai kiwo ne dukiyar ta mai gida ce shi kula ne yake da ita idan in har ya ce ya yi wasiya da wani abu kenan in mai gidan bai ba da izini ba to wannan wasiya ba za a zartar da ita me yasa hakkin mai gidan ya fi karfi akan nashi shi ne malam sai ya zo da hadisin hakim ibn hizam Allah ya ƙara masa yadda yake cewa sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na dukiya fa'a'aƙwani manzon Allah ya ɗauka ya bari thumma sa'altuhu sannan na koma roƙonsa fa'a'aɗani manzon Allah ya ɗauka ya bari wanda wannan yana nuna mana karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in so goma za ka roƙe shi in dai akwai to mazan Allah ba zai hana ka ba kaga a farko ya roƙa mazan Allah ya bashi ya koma roƙa mazan Allah ya bashi sun maƙala li sannan mazan Allah sai ya ce da ni ya hakim ya ce ya kai hakim inna hazal mala ka san da cewa ita fa wannan dukiya khadirun abu ce wadda take tsanwa-tsanwa shi kuma duk wani abu wanda yake tsanwa ya fi kayatar da idanu ido ya fi karkata zuwa kallon abin da yake tsanwa domin ya fi kayatar da shi don haka dukiya take jan hankulan jama'a ya ce hulu kuma ita dukiya abu ce wadda take mai zaki wanda duk wani abu wanda yake mai zaki to dan adam ya fi karkata zuwa gare shi sai ya ce famana a kaza hubi sakawati nafsi duk wanda ya karbi wannan dukiya wato da daɗin rai da daɗin rai da murna an gane ko burika da hufihi manzan Allah ya ce za a sanya albarka gare shi game da wannan dukiya misali in ka roki mutum ya baka da daɗin rai da wannan cikin walwala da murna to wannan dukiya Allah zai sanya albarka a cikinta wa man akhadahu bi ishrafi nafsin duk wanda ya karɓi dukiya ta hanyar kwaɗayi da zalama kawai daman kwaɗayi ne so kake kai a ɗauka a baka za Allah ya ce lam yubarak lahu fihi ba za a sanya masa albarka game da wannan dukiya da aka bashi kenan anan duk lokacin da mutum zai karɓi abu to ya karɓi wannan abu da daɗin rai kenan abu ne wanda lalle an baka ya yi maka daɗi amma ba don kana kwaɗayin abin kana zalamar shi to duk wanda ya karɓa da daɗin rai shi ne ce faman a haza hubi sakawati nafsi duk wanda ya karɓi dukiyar da aka bashi da daɗin rai maza Allah ya ce burika lahu fihi to za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya wa man akhadahu bi ishrafi nafsi duk wanda ya karɓa game da nuna kwaɗayi da zalama daman su yake a ɗauka a bashi za Allah ya ce lam yubarak lahu fihi ba za a sanya masa albarka a cikin wannan dukiya matsayinsa maza Allah ya ce wa kana kallabi ya akulu wa la yashba zai zamanto tamkar mutumin da ke ci baya koshi mutumin sai dai yayi ta ci yayi ta ci amma baya koshi to wannan kenan halin duk mutumin da yake kwaɗayin shi a kullum kawai kwaɗayin a ɗauka a bashi to bayan da za a yi wadatu duk abin da za a bashi a banza tamkar mutumin da yake ci ne baya koshi maza Allah ya ce masa kuma waliyadul uliya hannu maɗaukaki khairun min al sufula maza Allah ya ce ya fi hannu wanda yake makaskanci kenan wanda ke bayarwa ya fi wanda ke karɓa hannun wanda ke bayarwa shine hannu maɗaukaki hannun wanda ke karɓa shine hannu wanda yake makaskanci wannan jan hankali ne da nasiha mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato yama hakimu ibn hiza kaga inda kai ne a yau ya tambaye ka so ɗaya ka bashi ya maka so biyu ka bashi na uku sai ka ce masa to daga yau kar ka sake dawowa amma a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya nuna masa cewa to ga abin da ya fi dacewa a shar'anci ita wannan dukiya ka gane cewa fa ga matsayinta dan adam ba koshi bai ke da ita abu ce wanda take tsanwa tsanwa abu ce mai zaki kuma duk wanda ya karbe ta da dadin rai to Allah zai sanya masa albarka kenan wannan in dai ba da wata zalama da wannan saboda bukata ne ka roƙa aka baka to Allah zai sanya albarka a ciki amma in har ya kasance kawai kwaɗayi ne da zalama da mutum so yake a bashi to wannan zai zamanto kenan tamkar mutumin da ke ci baya koshi to shine sai manzon Allah ya nuna masa kuma shi kullum ka meka hannu a baka wannan kaskanci da a ce kai ake ba gara a ce kullum kai ne kake badawa alayyadul uliya ya ce kai rumin alayyadul sufula hakim ibn hizam sai yake cewa fa qultu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah wallazi ba a saka bil haqqi rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya la arza'u ahadan ba'adaka shay'an hatta ufarika dunya yace wallahi yace bayan ka bayan wannan ruku da nawa manzon Allah ka dauka ka bani yace wallahi bazan tauye ma wani wani abu wanda yake na dukiyar shi yace har na bar duniya daga yau yace an daina maganar in roƙi wani ya bani ko wani ya bani ma in amsa daga yau ta ta gane an gane ko wai ba ma hoye roƙa ba ko kyautar aka bashi daga yau ba zai koma amsa ba shine yace la arzau ahadan la arzau ma'ana la anqusu ahadan domin shine yace ba zan tauye ma wani shay'an wani abu nashi na dukiya ba a daka bayan kai ya ce hatta ufarikar duniya ya ce har sai na bar duniya har mutuwa ya ce wallahi ba zan koma amsar wani abu da za a min kyautar shi kuma ba zan roƙi wani ba fakana abubakar abubakar allah ya kara masa yadda ya kasance ya duku hakima li yu'diya wal aba sai ya kiraye hakimu ibnu hizam domin yayi masa kyauta kamar yadda ya dace a yi masa haƙƙinsa ne fa ya aba an yaqbala minhu shay'a hakim sai ya ki karba an gane ku domin shi shugaba yakan diba waɗanda suke da bukata ya ɗauka daga cikin dukiyar ƙasa ya yi musu kyauta to a nan abubakar sai ya ɗauka ya ba hakim ibn hizam sai ya ƙi karɓa summa inna umar sannan umar allah ya ƙara masa yadda da ya zamanto khalifa da ahu sai ya kirayi hakim ibn hizam li yu'diyahu dan yayi masa kyauta fa aba an ya qabalahu sai ya ƙi karɓa faƙada sai umar ya fito ya faɗa ma jama'a ya ce ya ma'asharar musulmi ya ce ya ku jama'ar musulmi ku san da cewa inni uridu alaihi haqqahu hakim nakan bujuro masa da haƙƙinsa allazi qasama Allahu lahu min hadzal fai wanda Allah ya raba da shi daga cikin wannan ganima ta yaki fa aba an ya akhuzahu sai ya ki karba ya ce kusan da cewa ni dai na sauke nauyin da yake kaina hakkin shi ne na bashi ya ce bai yaso shi ne ya ce falam yarza a hakimun ahadan wato hakim bai taba tauye ma wani minan nasi daga cikin jama'a ya tauye masa wani abu na dukiyar shi ma'ana aka masa kyauta ya karba ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama bayan kyautar da manzon Allah ya masa hatta tufiya rahimahullah har aka kai lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa wannan na nuna mana yadda mazan jiya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke da cika alkawari kuma da yadda suke da kamewa wanda a nan fa ba ma roƙo bai haƙƙin shi ne fa a ɗauka a bashi sai ya ƙi karɓa me yasa saboda manzan Allah ya faɗa masa alyadul uliya khairun min alyadus sufula bai ya buƙatar hannun shi ya zamanto shine makaskanci na a bashi ya karɓa wanda kuma yana daga cikin waɗanda shi hakimi ibn hizam Allah ya wadatar da su domin yana daga cikin mawadata a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dai a takaice kenan malam ya zo da wannan hadisi wannan a ɓangaren abin da yake na kyauta amma shi misali mutumin da haƙƙin shi ne kamar bashi da abin da ya kama da haka idan aka bashi shi ya meka hannu ya karba wannan hadisi ba zai hau kanshi ba hannun shi ba za a ce ba hannu ne makaskanci me yasa saboda haƙƙin shi ne haƙƙin shi ne sannan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa kullukum ra'in zan allah ya ce gaba ɗayan wato makiyaya ne dukkan kuma zan Allah ya ce makiyaya ne wa mas'ulun an ra'iyati kuma kowanne daga cikin kuma zan Allah ya ce za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a ranar kiyama kenan wannan a dunkula kowa da ka sani matsayin shi mai kiwo ne kuma kowa za a yi masa tambaya game da kiwon da aka bashi a ranar kiyama sannan manzon Allah sai ya biyo baya da bayani daki daki sai ya ce wani imamu ra'i shugaba manzon Allah ya ce shi ma makiyayi ne game da talaka wanda Allah ya sanya a bayan shi wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka ba shi kenan gaba ɗaya jama'ar da yake jagorantar su to a ranar kiyama sai Allah ya masa tambaya game da su ya kiyaye iliminsu ya kiyaye lafiyarsu ya kiyaye dukiyarsu ya kiyaye rayuwarsu da duk abin da Allah ya dora masa na nauyin jama'a sai an masa tambaya game da duk wanda ya kwana a karkashin shi duk wanda yake karkashin shi gaba daya iya adadin jama'ar da yake jagoranci sai Allah ya tambaye shi a ranar kiyama da haka kenan shugabanci abu ne wanda yake mai nauyin gaske sannan sai ya ce wa rajulu shi ma mutum ra'in fi ahalihi matsayin mai kiwo yake a cikin iyalinsa iyalinka waɗanda suke ƙarƙashinka matarka da 'ya'yanka da duk wanda yake ƙarƙashinka to ka tabbata cewa kai ma matsayin gwamnati ne a kansu dole kai za ka kula da komai abin da ya shafi al'amarinsu kuma allah zai maka tambaya a ranar kiyama game da wannan kiwo da ya danka maka shi ne ce wa mas'ulun an ra'iyyati kuma shi ma abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi sai ya ce wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun ita ma mace a gidan mijinta manzon Allah ya ce ra'iyatun matsayi mai kiwo ce dole ta kiyaye 'ya'yansa dole ta kiyaye dukiyar shi duk abin da ya shahi tarbiyyar 'ya'ya da wasu abubuwa waɗanda abin da yake shiga ya fita wannan nauyi ne Allah ya dora mata kuma duk abin da ya shafi dukiyar shi kuma wannan shi ma nauyi ne amana ce a kanta dole ta kiyaye ubangiji ta'ala sai ya mata tambaya dangane da wannan kiwo da aka bata a ranar kiyama me yasa saboda shi ya fita ya tafi neman abinci idan anan dole abin da yake na yara da wannan dole abu ne nauyi wanda yake a kanta sai ce wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in maza Allah ya ce bara a cikin dukiyar mai gidan shi ya ke ni da kadim ana nihi bawa ke shi ma matsayin mai kiwo ne game da dukiyar mai gidan shi wa mas'ulun an ra'iyyatihi kuma za a yi masa tambaya dangane da wato kiwon da aka bashi wannan shine mahallu shahid kamar yadda ya gabata kenan fadar ibnu abbas da ya ce la yusil abdu illa bi izni ahlihi an gane ko kenan dukiya ta mai gida ce bawa duk abin da ya mallaka da shi da abin da ya mallaka gaba ɗaya na mai gidan shi ne to don haka a nan bai isa bai yayi wata wasiya sai da izinin mai gida domin haƙƙin mai gida ya fi haƙƙin shi ƙarfi akan haka kenan a nan dole a gabatar da wato shi ne bashi akan wasiya kamar yadda kenan ubangiji ta'ala da ya ce min ba'adu wasiyatin yusi biha audain baya nihin cewa ya wasiya ita ake gabatarwa akan bashi sai an gabatar da bashi kenan sannan wasiya ta biyo baya qala sai yake cewa wa ahasibu an qad qala yace ina kyautata zaton manzon Allah ya faɗa yace war rajulu fi war rajulu ra'in fi mali abihi hakanan shi mutum matsayin mai kiwo yake a cikin dukiyar mahaifinsa ma'ana ɗa kenan ya tabbata cewa dukiyar mahaifinsa amana ce a hannun shi kuma za a yi masa tambaya game da wannan dukiya a wannan kiwo da aka bashi a ranar kiyama kenan anan kar mutum ya ce a dukiyar mahaifina ce sai yadda na yi ga dama da ita duk abin da yake ya shafi dukiyar amana a hannun dukiyar mahaifi a hannun ɗa to wannan matsayin amana ce dala bai halatta bai ya ɗauka ya yi wani abu da ita sai da izinin shi kenan bakin iya abin da aka halatta masa na raban shi shine zai iya dauka amma abin da yake koma bayan haka bai ya halatta nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك